أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الشياطين من يخوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من المثال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki mun kwana jiya a wannan sura ta suratul anbiya'i a cikin wannan kissa watan kissar annabi Sulaiman wadda take haɗe da annabi Dawuda alaihi assalam kuma yadda aka saba in wata ƙabiya ta taso wadda ke buƙatar amsa ko bayani ko kuma fahimtarwa to alhamdulillah muna yi gwargwadon abin da lokaci ya baya jiya muna cikin bayanin ƙabiyan nan wadda inda za a bi tafarkin magabata babu abin da zai sa a yi rigima a kai abin da ya shafi ayatu sifat ko ahadisu sifat ba abin da zai sa a yi rigima saboda duka wani lafazi da zai zo a alkur'ani ko a sunna wanda zahirin shi yana nuna kamantuwar Allah tabaraka wata'ala da halitta to salafu da khalafu ga baki ɗaya da ayyuma suna da mataki guda biyu wanda mun sha faɗi kuma shi ne muke taurin maimaitawa mazhabi biyu wannan da imamu nawawi ya ce hadithul jariya watan mazhabi biyu ne ga salafu mazhabi na farko tafwidi a fawwala ma Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da nan shi yake ce tafwidi shi kadai ya san abin da yake nufi da nan ya ce kaza to shi kadai ya san abin da yake nufi sai a fawwala masa a fawwala ma Allah tabaraka wataala tare da kudurta tsarkakuwar ubangiji tabaraka wataala gabarin yayi kama da halitta kaji mazhabi na farko na salafu tafwidi sannan mazhabinsu na biyu ta'awili ma'anan tawili a yi tawili a zo ma wannan lafazin da fasarar da za ta dace da girman Allah da barakota amma abinda suka ce matukar za a ɗauke shi akan zahirin shi shine mazhabi na mujassima ko mushabbiha wannan ana ta kokuwa da mujassima da mushabbiha ba su yadda da tawili ba ba su yadda da tafwifi ba sai dai hamluhu ala zahiri abinda malamai ko suka ce hamluhu ala zahiri bid'a bid'a ce domin abin da kake nufi ya ce yana da hannu dole a ɗauke shi akan zahirinsa hannun da ya ce wadda ka sani wadda na sani wannan ya za a iya yi haka kafa ce don haka dole a ɗauke ta yadda ka sani yadda na sani shine zahirin kafa ido ne dole a ɗauke shi yadda na sani yadda ka sani ba shine ake cewa shine ake cewa watan watan hamluhu ala zahirihi ba to sun ce dole sai an ɗauke shi tunda dai ya ce hannu hannun ne tunda ya ce kafa kafa ce tunda ya ce ya istiwa'i su sun ma san istiwa'in da ya zama ne ya yi watan irin zama na dangalgal waɗannan abubuwa ya za a yi a kyale su ba zai yi ba kuma duk wanda bai yi da wannan ba a wajen su bai da aƙida sunan shi bai da aqida kaga wannan kuma wanda ya rungumi halaka shi ke ce mawdu bai da aqida ka rungumi halaka na mai da Allah jiki na kamanta Allah da halitta lafuzan da ya zo da su ba dole bane sai ka gane ko ko ba dole bane malamai ne suka yi fashin bakin waɗannan lafuzan malamai ne suka yi fashin bakin waɗannan lafuzan to saboda haka mala budda ya zama na cewa an ɗauke shi akan ko dai tafwidi ko kuma tawili to wannan ci shi muke ciki jiya mun ba da amsa akan abin da ya shafi an ce an yi wa abdullahi ibn abbas na radiyallahu ta'ala anhuma ƙarya akan abin da bai faɗa ba yayi tawili mun ce yayi tawili akan bai tawili ba to mun ɗauko tafsir qabari watan mun karanta jami'ul bayan an ji inda abdullahi ibn abbas yayi tawili ba ƙarya ba ce gaskiya ce wurare da yawa yau mai yukshaku an saƙin mun ji tawilin abdullahi bin abbasin wasu sama a bane na habi aidin mun ji tawilin abdullahi bin abbasin a falyawma nan sakum kama na situm ko nan sahum ne nan sahum kama na nasu falyawma nan sakum kama na situm liƙa a yau mikum haza ko da ke da kiɗa to duka watan an ji tawilin abdullahi ibn abbasin akan waɗannan ayoyi alhamdulillah sannan cewa an yi wa ibnu taymiya ƙarya an ce mishi mujassimi har sai ya an yi shar'a da shi a gaban Allah cewa an ce masa mujassimi je mun ɗauko ba mun ce masa mujassimi ba mun buɗa ad-durrul kamina fi ayan al-mithqamina na al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗi malaman lokacinsa ne suka danganta shi da tajsimi kuma su ma ba da kai ba da hujja shi ibn hajar din sai ya kawo dalilin da yasa suka danganta shi da tajsimi kaji dalili sai ce daga nan ne daga nan ne suka danganta shi da tajsimi daga nan ne suka danganta shi da zindikanci saboda ya ce imanin sayyidina ali bai tabbata ba ya ce imanin sayyidina ali ya imani yana karami yaro imanin karamin yaro bai tabbata ba a wani zance ma'ana abin da yake nufi zan tuga biyu ne in an bi ta wani zance ma imanin sai na ali bai tabbata ba wannan a a a minhajus sunna wannan magana take ya ce sai na ali kana mafzulan aina ma tawajjaha duk inda sai na ali ya sa gaba sai da ya tafi abin da ya faɗa ke ne ce saboda haka ne in ji ibn hajar saboda haka malaman lokacinsa suka danganta shi ga zindiƙanci to maganganun dai suna da yawa sai muka rufe addurar kamila sannan maganar cewa an ce masa mujassimi ko kaza ko kaza ko yana cewa Allah ya zauna ya fassara istiwa'i da zama ba mun kace fassara istiwa'i da zama shine ya fassara istiwa'i da zama kowa ya sa abin da ake cewa istaqarra istaqarra bi ma'ana jalasa ya zauna kuma dangalgal shine ma da istaqarra to ya fassara istawa da istaqarra kadiba majmu'atul fatawa gashi majmu'atul fatawa na shaykhul islam ibn taymiya al-harrani a juz'i al-mujalladi na biyu shafi na 486 a madba'at darul hadith madba'at darul hadith kare zan naka ba na darul hadith bane na wani na darul hadith ne abinda yake cewa idan ta bayyana haza in wannan lamarin ya bayyana فقد حدث العلماء المرضيون والأولياء المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه yace wannan tanan malamai suka tabbatar da waliyai suka tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai zaunar da shi zai zaunar da shi yujlisu zai zaunar da shi alal arshi akan al arshi ma'ahu tare da shi Allah yanzu don Allah an ce Allah ya zaunar da manzon Allah ma'ahu tare da shi bai nuna shi zaunar yake ba ya zaunar da manzon Allah fa kuma ma'ahu ai da ba ma'ahu to ba abin da zai kawo a ce an sifanta Allah da zama amma cewa ma abu ya zaunar da manzon Allah kaga zaunar da manzon Allah ita ta tabbata ko to sai ce ma'abu ma'abu tare da Allah din kaga ya tabbatar da Allah yana zama zaune yake akan al'arshi to ina mai magana kuma cewa an masa kazafi an masa sharri cewa bai ce watan bai fassara istiwa'i da istikrari ba ya fassara istiwa'i da istikrari da julusi ma duka zamun ci wannan a majmu'atul fatawa wannan magana take don a san babu ƙarya wannan magana ta fi magana ƙarya ya abinda mutum za a yada ma duniya baka tabbatar ba baka da sos baka da dalili haka kawai ka shata ka faɗa wannan abun zai yi ba zai yi ba dukkan abin da muka faɗa muna da marja'i kuma za mu ɗauko bisa ga amana ta ilimi adala ta ilimi mu faɗi inda aka gani da kuma yadda lafazin yake bi hurufihi ko lafazin ba ma'ana ba bi hurufihi yadda ya rubuta da harufansa kaga maganan cewa a gashi mun gabatar da shi a majmu'atul fatawa sannan ka koma a watan bayanu talbisil jahmiya littafin shi ibnu taymiya bayanu talbisil jahmiya da kitabu lum'atul i'tiqad lum'atul i'tiqad dun nashi ne to anan ne yace wa huwa istiwa'un haqiqiyyun ma'anahu al-ulu wal istiqrar to da ko ta magana yace istiwa'in nan da Allah yayi istiwa'i ne malamai na sunna sun ce a bar abin Allah shi ya san abin da yake nufi yace a'a istiwa'un haqiqiyyun istiwa'i ne na haƙiƙa wanda ka san shi na san shi kowa san shi to in ma baka gane ba ban gane ba sai ya ce wa ma'anahu al'ulu wal istiqraru daukaka da tabbata da zama dangalgal shine Allah yayi akan al'arshi yanzu don Allah wanda ya ce Allah ya zauna zama dangalgal bai mai da Allah jiki ba jiki ke bukatar zama kuma yake bukatar abin da zai zauna a kai jiki ke buƙatar zama kuma yake da buƙatar abin da zai zauna a kai watan kujera in ka ji an zauna kan kujera jiki ne ya zauna kan kujera kaga in ba jikin ba abin da zai kawo maganar zama in ba jiki ba abin da zai kawo maganar zama to ka ji ya ce ma'anahu al-ulu wal istiqrar a cikin lum'atul i'tiqad da kuma talbis bayanu talbis al-jahmiyya sannan na biyu kuma a cikin wannan littafin dai abin da yake cewa walau istaqarra ala zahri ba'udatin fastaqallat bihi bi qudratihi wa lutfi rububiyyatihi fa kayfa ala arshin azimin akbar min as-samawati wal ard yace an ce wai Allah ya zauna ka al'arshi mutane da mamaki to ko bayan sauro ya zauna menene abun mamaki ya ce in bayan sauro ya zauna lastaqarra ala zahri ba'udah da ya zauna a bayan sauro kuma sauran za ta ɗauke shi bi ƙudurtihi da ƙudurarsa da lutufin rububiyarsa wasu na mamaki to ina ta ga al'arshi wanda yake babba ta ga al'arshi sauro ɗan ƙarami sauro ɗan ƙarami zai iya ɗaukar Allah tabaraka wa ta'ala zai iya zama kan shi to in zai iya zama kan sauro to dan me ba zai iya zama kan al'arshi wanda a babba ba yanzu don Allah bai fassara cewa Allah na zaune ba ya ce Allah na zaune kuma jiki ke bukatar zama yake bukatar abin da zai zauna a kai wannan ke haka a cikin at-ta'sis fi radd asas taqdis nashi ne ibnu taymiya din abin da yake cewa kai matattarin ma'anar istiwa'i ma'anar istiwa'i ka hada ma'anar istiwa'i gaba ɗaya abin da yake karantarwa al-istiwa'u yana karantar da sa'ida in an ce istawa sa'ida ya hauhawa ala ya ɗaukaka irtafa'a ya hauhawa istaqarra ya tabbata ya zauna dangalgal kaji ya sake fassara istawa bi ma'ana istaqarra to don Allah ina magana ƙarya take anan wannan a bayanu talbisin jahmiya lum'atul i'tiqad at-ta'sis fi radd asas at-taqdis raddi ne yake ma razi razi asas at-taqdis shi kuma ya naqdu asas at-taqdis ko kuma at-ta'sis fi radd asas at-taqdis to a ciki yake faɗin wannan magana a cikin at-ta'sis fi radd asas at-taqdis yake faɗar daga ma'ana istawa sa'ida ala irtafa'a istaqarra don Allah ina ƙarya take a nan ciki abu ƙarya magana gaskiya ce dole a fito a yi mabiya bayani maraji'un nan da muke faɗa ƙarya ce littattafan nan da muke faɗa a fito a yi mabiya bayani shin inda muka ciro mun buɗe littafi kaza mu ji motsin fata muka buɗe yanzu shin ƙarya ce babu ta in akwai ta juz inda muka faɗi maganar akwai ta ko babu in akwai ta a fito a ce akwai ta an same ta in babu a fito a ce ƙarya muke amma mujarradin ƙaryatawa kawai baka ƙaryata littafin ba baka ƙaryata cewa babu magana ba to har yanzu wannan magana tana nan ba ta canza ba to har yanzu daga cikin maganganun da ke tabbatar da tajsimi nasa ba mu kace masa mujassimi ba abinda yake faɗa ibnu taymiya a kitabu at-ta'sis fi radd asas at-taqdis shi ba ma wai tajsimi ba kariya yake ba tajsimi mai da Allah ciki wannan aqidar ta mai da Allah ciki kariya yake ba ta abinda yace wai suna wai suna damu mutane wai an mai da Allah jiki an mai da Allah jiki shin yana da tambaya ya ce walaisa fi kitabin lahi ga bayanin da zai ya ce a cikin asasu takdis jizi na ɗaya shafi na ɗari da ɗaya ya ce walaisa fi kitabin lahi wala sunnati rasuli wala ƙauli ahadin min salafil ummati wa a'immatiha annahu laysa bi jismin yace babu inda aya ta ce Allah ba jiki bane a tsaya a fahimci wannan magana sosai wai ba inda aya ta ce Allah ba jiki ba kaga kenan in kace ba jiki bane lahiya ne shi in yace jiki ne lahiya ne in kace Allah jiki ne lafiya ne domin ba ayar da ta ce ba jiki bane yace wala sunnati rasulihi ba sunna annabi wadda ta ce Allah ba jiki bane yana son ya ba da kariya ga wannan aqida ta tajsimi mai da Allah jiki cewa ba komi ba ne wannan ma'aƙida tana da dalili tana da asali domin in ka yawo kam cikin ƙur'ani ba ka samu ayar da ta ce Allah ba jiki ba ne ba ka samu hadisin da ya ce Allah ba jiki ba ne kuma wala ƙauli ahadin min salafil umma kuma ba za ka samo daga zancen mutum ɗaya ba daga salafu wa a'immatiha da kuma a'immatu salaf shugabanni na salaf annahu laysa bi jismin cewa Allah ba jiki bane kaga nan yana ba aqidat tajsimi kariya tunda dai qur'ani bai ce ba jiki bane sunna bata ce ba jiki bane a'immatu salaf basu ce ba jiki bane don haka in kace Allah jiki ne lafiya lau in ka da Allah jiki lafiya lau in kace Allah jiki ne lafiya lau ba wata matsala don Allah wannan aqida ina take karbuwa kuma wannan aƙida duk mai wata kariyarta yana kare-kare cewa ba bai da aƙida ta ko ba mujassimi ba ne wannan magana ce kawai amma shi kariya ma yake ba ta jisimi gata a cikin asasun naqdu asasun taqdis ko kuma at-ta'sis fi raddi asasun taqdis ya ci gaba da wa anna sifatahu laysat ajsaman babu inda aya ta ce sifofin Allah ba jiki bane wa a'radan ba jikkuna ba ne saboda haka watan waɗannan maganganu har ya ci gaba ya ce duk wanda ke kore cewa Allah ba jiki ba ne kuma yake kore sifofin Allah ba jiki ba ne kaga inda ya ce ƙafa ka yadda ƙafa ce jiki kenan in ya ce hannu ka yadda hannun ne jiki kenan in ya ce ƙwabri ka yadda ƙwabrin ne jiki kenan to don Allah menene ake ce mata jisimi ba wannan ba
ana so a yi wasa da hankalin mutane
a yi ta bambami da hauka da shirme a ki tsayawa ma a yi bayanin fahimta wanda al'umma za su gane kuma su fahimce ka kai su fahimce ka abinda yake cewa li'annal hayyal li'annal hayyal qayyum yaf'alu ma yasha domin Allah tabaraka wa ta'ala rayayyen sarki wanda yake matabbacin sarki wanda yake tsaye da tadbirin halitta gaba ɗai yana aikata abin da ya so wa ya taharraku idza sha'a in ya so zai motsa yadda ya so waya habitu zai sauko daga sama in ya so wayar tafi idza sha'a in ya so daga ƙasa ya hau sama in ya so ko ya ce waya ƙumu in ya so ya tashi duk Allah yake sifanta da waya jilisu in ya so ya zauna saboda ya faɗu ma ya sha'u don Allah a magabata ya taɓa jin wanda ya ce Allah na zama yana tashi don Allah don Allah a magabata ya taɓa jin haka to abin da ya ce in Allah ya so zai sauko in Allah ya so zai hau don haka in mun ce wai ɗaɗɗaɗɗar sai suna ta ganin magana kamar ko abin dariya ne shi ya faɗi haka ya ce idza sha'a waya habidu wayar tafi idza sha'a in ya so ya sassauko in ya so ya hau tattakawa girma sannan kuma waya kuma waya jilisu idza sha'a in ya so ya tashi in ya so ya zauna duk Allah yake sifantawa da haka don Allah bai sifanta Allah da ciki ba sai yana kan wannan maganganun da ya sai kafa musu hujja yace li anna amarata ma bayna al-hayy wal mayyit at-taharruku yace domin alamar da ke bambanta rayayye da matacce motsi ka gani tun a ce Allah rayayye to lallai ne sai yayi motsi shine zai tabbatar da rayuwarsa yace wa kullu hayyin mutaharrikun domin duk rayayye mai motsi ne duk wa'annan maganganu wallahi ba mu da buƙatar kawo su cewa mun masa ƙarya mun danganta shi ga tajisimi ya samu kaza su yace wa kullu hayyin mutaharrikun la mahalata ba makawa duk rayayye yayi motsi ba makawa wa kullu mayitin gairu mutaharrikin la mahala duk wanda ke matacce ko ba zai yi motsi ba la mahala kaji ya ce Allah na zama yana tashi yana saukowa yana hawa sannan kuma sannan kuma yana motsi duk abin da ya faɗa kenan sannan a kitabul arsh nashi kamar yadda Abu Hayyana ya kawo a cikin annahrul mad abu hayyan ya kawo cikin Allahul Mad daga littafin Ibn Taymiya kitabul Arsh yace inna Allah ta'ala yujlisu ala al-kursiyyi yace Muhammadan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ko kuma an inna Allah ta'ala yajlisu ala al-arsh ga maganar can gaba sai yajlisu ne nan yajlisu ne Allah tabaraka wa ta'ala yajlisu ala al-arsh yana zama kan al-arsh wa qad akala minhu makanan yuqidu fihi ma'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dan rage wani dan ege kan al'arshin dan ege ya raga ma manzon Allah daren Isra'i suka zanna tare don Allah me yake ce mata tisimi ba wannan ba me yake tisimi ba wannan ba mai da Allah jiki shine wannan kuma abinda malamai suka faɗa abinda malamai suka faɗa imamun nawawi a cikin al-muhadd sharhin muhaddab ya ce kai tsaye malamai sun tafi akan duk wanda an mujassimi watan kafirta shi dole ce ya ce jamhur gaba ɗaya sun tafi bi takfiril mujassima kafirta mujassima masu mai da Allah jiki ko mushabbiha masu kamanta Allah da halitta wannan kenan bai kare ba abin da ya ce har wa yau abin da yake fada a cikin at-ta'sis fi radd asas at-taqdis yace wa fil kitab al-mazkur a cikin wannan littafin yace wa min al-ma'lum yace yana daga abin da yake sananne annal kitaba kamar irin wacce magana ce saka mai ta annal kitaba was sunnata wal ijma'a lam tandiq bi anna al-ajsam kullaha muhdatha yace alqur'ani ko sunna ba inda aka samu alqur'ani yace duk jiki farare ne kaga yana so ya tabbatar wa Allah da jiki amma shi na ji ba farare don ya ce watan babu inda aya ko sunna ta ce duk jiki farare ne kaga ma'ana akwai jikin da ba farare ba kaga menene tabbatar wa Allah da jiki yace bari saki mai tabin da yace fa min al-ma'lumi anna al-kitaba was sunnata wal ijma'a lam tandiq bi anna al-ajsam kullaha muhdasa nabi sai yace kai wa anna Allah laysa bi jismin babu inda ma aya ko sunna tace anna Allah laysa bi jismin Allah ba jiki bane kaga kenan in an ce aya ba ta ce Allah ba jiki bane abinda ake so ka fahimci cewa jikin ne don ba wani abin da zai taka ma burki kan cewa ba jikin bane babu shi aya ko sunna ko hadisi ba abin da zai taka maburki da cewa ba jiki bane don Allah nan a ce ba a mai da Allah jiki ba ana nufin mutane wawaye ne ba su abin da ke suke yi ba wala qala zalika imamin min aymatil muslimin yace daga cikin shugabannin musulmi babu wanda ya faɗi wannan magana yace wai Allah ba jiki bane kaga abin da yake so ya tabbatar da dai Allah jiki ne kuma kai mai cewa ba jiki bane baka da hujja dan aya bata ce ba jiki bane sunna ba ta ce ba jiki bane don haka shi in ya ce jiki ne baka da damar kai musa masa in ya ce jiki ne ba zaman malamai su musa masa don haka ya ce don na ki barin wannan magana laifin me na yi ya ce falaisa fi tarkili hazal qawli khurujun anil fitrati wala anil shari'ati don Allah a ce mutumin da ya karanta Qur'ani ya karanta sunna amma bai san laisa kamithlihi shay'un ba laisa ka mislihi shay'un ba ayan laisa ka mislihi shay'un duk bata bada wannan amsa ba ta bada amsa to har wa yau abin da yace a wani wuri yace qultum kun ce laisa huwa bi jismin kun ce yana yana kalubalantar surazi a dai cikin wannan littafin na at-tafsir fi raddi asas at-tadlis yace kun ce laisa huwa bi jismin shi Allah ba jiki bane wala jauharin ba abin da za a taba bane haka wala mutahayyizin kaga yana kalubalen da su akan cewa jiki ne to cewa Allah ba jiki bane yana kalubalen da su a cikin wannan yace kun ce Allah ba jiki bane wala mutahayyizin kuma bai tattara ba wala jihata lahu kun ce ba a cewa Allah na da jiha wala yusharu ilaihi bi hissin ba a ishara gare shi da hissu wala ya tamayyazu minhu shay'un min shay'in watan wani abu bai cirato daga wani abu ba wani abu bai fito daga gare shi ba shi bai fito daga wani abu ba wani abu bai fito daga gare shi ba abinda malamai masu aqida ta kware suke faɗa to ita ce yake challenge su duk kun faɗi haka wa abbartum an zalika bi annahu ta'ala laysa bi munqasimin kun ce Allah ba rarrabe yake ba wala murakkabin ba hawhawaye bane wa annahu la hadda lahu kuma kun ce Allah bai da iyaka wala gayata bai da matuƙa turiduna bi zalika kuna nufin annahu mumtali'un alaihi an yakuna lahu haddun kuna nufin kwata kwata bai yiwa a ce Allah na da iyaka kuna nufin a ce Allah bai da gwargwado aw yakuna lahu qadrun la la yutana yana da alƙadari wanda bai tuƙewa to bari ka ji duk sai da aka tara waɗannan duk ƙalubalantar da ya yi ma ahlus sunnati cewa Allah bai da makani Allah tabaraka wa ta'ala ba murakkabi bane Allah tabaraka wa ta'ala bai tattara a wani wuri ba Allah tabaraka wa ta'ala bai da jiha Allah tabaraka wa ta'ala bai da iyaka to shine yake cewa fa kaifa sagalakum hadhan nafiyu bila kitabin wala sunna fa kaifa sagalakum هذا النفي بلا كتاب ولا سنة wannan korewa da kuka yi kuka ce Allah bai da iyaka ta ina kuka samu wannan ba alkur'ani ba sunna wai challenging yake fa a gano cewa yana tambaya ina alkur'ani yace Allah bai da iyaka ina alkur'ani yace Allah bai da haddi ina alkur'ani yace Allah bai da jiha ina alkur'ani yace Allah ba murakkabi bane ina sunna ta ce Allah tabaraka wa ta'ala bai da iyaka duk abin da yake kalubalantan malamai kenan su razi qultum kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza fa kaifa saga lakum hadhan nafyu bila kitabin wala sunna ina kuka samu wannan watan korewa ba alqur'ani ba sunna kaga kenan in ka koma tunda yake kalubalantar ahlus sunna akan cewa sun ce Allah bai da iyaka kenan kana iya cewa Allah na da iyaka ko yana da iyaka a wajen shi Allah bai da jiha sun ce Allah bai da jiha kaga tunda ya kalubalance su maganar su ba ta da dalili a alqur'ani ba ta da dalili a sunna kenan lallai Allah na da jiha Allah yana da iyaka duk a itikadin wannan don Allah kuma a ce ba mujassimi bane wannan abin da yasa na ce waɗannan maganganu babu buƙatar ɗauko su tilasta sa ɗauko su domin sun ce mun masa ƙarya mun mai da shi mujassimi ya za mu mai da mutum mujassimi wanda tsakanin mu da shi shekara ɗari bakwai ba mu rayu da shi ba a abin da ya rubuta ne da shaidan malamai a kansa abin da ya faɗa da shaidan malamai a kansa aqidarsa gabaki ɗaya ta saba da aqidar ahlus sunnah wal jamaa kwata kwata saboda haka kaji abin da yace wannan ba buƙatan ma wani taliki duk mai zakai ya san inda ya saka kana kalubalantar waɗanda suka ce Allah bai da iyaka ba ya ma Allah haƙi ba ya ma Allah iyaka ba a cewa ya tattara wuri ɗaya ba a cewa yana da jiha can yake wani wuri babu shi duka yace wai wannan kore wanda kuke ina kuka samu dalili a alkur'ani ko a sunna babu don haka tunda babu alkur'ani babu a sunna wannan korewa ta ku cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai da haddi cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai da jiha cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba bai tattara a wani wuri ba duk wannan magana watan magana ce ta in bid'a haka ya fada don haka abinda a sunna ka ce Allah na da wuri Allah na da iyaka Allah na da haddi Allah na da iyaka don Allah wannan magana ina aka taba cinta daga wani mai imani kuma wannan aqida ce ake so sai a tura mutane a kanta kuma wanda ya faɗi wannan magana kuma kaji dalilin da ya samu mutanen zamanin su suka danganta shi da tafsiri saboda haka wannan magana babu ƙarya a cikin ta kuma insha Allah nan gaba kaɗan eh sai alamu na gadan manil kazzabul ashar a hankali sai alamu na gadan man al-kazzabul ashir za su san wane ne makaryaci mu ko su mu dai sai mun bude littafi mun faɗi shafi da malami kuma mu yi kotin ɗin abin da malamin ya faɗa bi urufihi ko harafi ba za mu canza malami ba wannan shi ne iya adalci ko harafi ka canza in ka canza mu mutum harafi ka ci amanarsa saboda haka wannan magana za mu fito da ƙa'ima watan wadda sama da mutum ɗari dukkansu sun kore ma Allah digiri a ce Allah yana wuri kaza ya koru ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala bai da bukata da makani bai da bukata da zamani don haka almakanu wa zamanu ba makani digire da zamani sun koru ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah na nan tun ba makani wuri Allah na nan tun ba zamani zamani kuma yana nan bayan halittar makani da zamani yana nan yadda yake fa huwa alama alaihi kana wannan magana zamu same ta za zamu ji ta daga malamai tun daga kan sahabbai insha Allah in lokaci ya bamu ba za mu kasa malami ɗari ba dukkan su wanda aka daga duniyar musulunci ta san kowa ne duk wanda aka daga duniyar musulunci ta san kowa ne kuma in ka ware su musulunci bai da malamai in ka cire da waɗannan malaman musulunci bai da malamai kuma gudunmuwar da suka ba musulunci in ka cire ta to za ka bar musulunci kamar ka ce ba wanda ya mai kalima irin su ibnu hajar ne irin su nawawi ne irin su alqabi iyal ne irin su ga sunan dai wannan so min taɓi ne kafin in zo ina da yana rubuta ƙa'imar zan fito da ita insha Allah ko gobe ko jibi duk lokacin da ya bamu insha Allah za mu ci gaba mu rubuta domin su san ahlus sunnati kaf ba su tare da su cikin yi Allah bigire ahlus sunnati kaf ba su tare da su cikin yi Allah makani shi Allah yana kan sama tsabbace ahlus sunnati kaf ba su tare da su ba su tare da su ko kadan kuma za mu ji daga malamai na sunna waɗanda ba tantama ko su sun yadda su ko su sun yadda da su idan ban taɓa jin wanda ya fito cikin su yace yace ma nawawi ƙarara mushriki bane ko ibnu hajar mushriki bane ko qurtubi ko dabari duk ban taɓa jin sun faɗi haka ba kuma suna istishadi da su kenan sun yarda da su to ire-iren su zamu ba su haddari haddari ba magana su biyuwa ne amma da da duk kowa ma har su masu yarda da shi saboda haka insha Allah za mu tsaya a nan za mu ci gaba da abin da alarma ya karanta na waɗannan ayoyi muna cikin kisar annabi Sulaiman alaihi salam da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi na mu'ajizozi mun ji wali Sulaiman ar-riha guduha shahrun wa shahr ko kuma wali Sulaiman ar-riha tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin to mun ji Allah tabaraka wa ta'ala ce mun hore iska ga annabi Sulaiman mun ji iskan yadda take yi sansani gare shi na yaki in ya tara sojojin shi a cikin sansanin to za su taho iskan zai taho da ƙarfi sai ya daga rundunar yakin sai ya yi tafiyar wata ɗaya a safiya tafiyar wata ɗaya shine gudu ha shaharun aka ce daga sham ita ce arzul lati barakna fiha zai tafi zuwa china da safe zai tafi zuwa china da safe iskan nan an muka yi muƙarana da mu'jizar da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta fi karfin wannan mu'jiza ta annabi Sulaimana alaihi salam to bayan haka sai Allah tabaraka ta'ala ya sake zana abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya masa yace wa minash shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalim wa kunna lahum hafizin Allah tabaraka wata'ala ce mu haka na ma mun hore ma adafi ne akan wali Sulaiman riha shi ma wali Sulaiman riha adafi ne akan wasakharna ma Dawud al-jibala adafi ne akai dai akan adafi ma'ana mun hore watan shedanu na aljanu ga Sulaiman alaihi salam ma'ana wa min ash-shayatin man yaghusuna haka nan mun hore masa manya gusu na waɗanda za su riƙa linƙaya suna nutso suna nuta a cikin ruwa suna fito masa da jauharai lu'alu'ai diamond dinari domin ya sarrafa da su domin mulki sai da kuɗi mulki sai da kuɗi in ba kuɗi mulki ba mulki ba ne da aka mulki sai da kuɗi annabi suleiman kaji ta inda yake samun kaga source na samun kuɗin gwamnatinsa don haka abin mamaki sai a ga annabi Sulaimana ya yi kwalta ta dinari mil ashirin da bakwai lokacin da bilkisu ta kullo ya hadiyar ta cikin cikin cokali ta ce a tahi mu gani ko hadiyar nan tamu za ta burge su da suka taho sai suka ga suna tafiya akan kwalta mil ashirin da bakwai dun na dinari su sun kullo dinari dan kulli haka suna ganin za su burge sai suka tabbatar da wannan lamarin ya fi karfiyar tunanin su to kaji aljannu ne Allah tabaraka wa ta'ala ce muka hore masa manyan gusu na wadanda suke nutsu suna linka suna nuta yadkhuluna fil bahri suna shiga cikin kogi fayyukhrijuna minhu al-jawadira suna fito da jauhari minhu daga wannan kogin li Sulaiman daga annabi Sulaiman wa ya'maluna amalan duna zalim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hore wanda muka yi mu aljannu su riƙe wa annabi Sulaiman hidima suna nutsa a cikin ruwa suna fito masa da dinarai da du'adu'ai da jawahir ba shi bane kadai aikin da muka hore musu yi masa a'a don haka yace wa ya'maluna amalan duna zalim kuma suna ma annabi Sulaiman wani aiki wanda ba wannan ba shine shehu Abdullahi yace siwal ghais siwal ghaus ba nutso cikin ruwa kadai muka hore su su yi ba minal bina'i suke mai gine-gine suke mai belaye aljanu ke mai gini su ne injiniyoyi su ne lebarori kuma su ne mesin mesin duk suke mai da daddare kafin a tashi da safe sun yi hawa kaza dubbe ne sun yi hawa kaza dubbe ne don haka Allah tabaraka wa ta'ala anan sai ya fassara ka ganin saboda alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan ko kuma yufassiru ba'dahu ba'dan sashen shi na tafsilin sashen inda ya bada magana dunkule wani wuri kuma sai kaga yayi tafsilin ta a can kaga ya ce wa ya'maluna lahu amalan duna zalim wa ya'maluna amalan duna zalim wa ya'maluna amalan duna zalim amma wani wuri sai ya ce ya'maluna a cikin suratu saba ya'maluna lahu min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat i'malu ala daud shukra wa qalilan min ibadi shakur kaga can sai tafsilin ma amalan duna zalik din sai ya ce ya'maluna lahu min mahariba su ma yasha'u ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba suna gina wa annabi Sulaiman dogayen gine-gine masu tsawo tsawo sai ka daga kai sannan ka kalla hawa kaza hawa kaza duk aljannu ke wa annabi Sulaiman kaga ya'maluna lahu ma yasha'u duk abin da yake so da ya ce ina so nan a mai da shi hawa hamsin sai su gina bene hawa hamsin da ya ce dutsen nan ina so a kwarkware shi kawai ya koma gida sai ko su kwarkware shi ya koma gida shine ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin haka ga akursa kashi kashi akushi da kasan tabki amma akushi ne wanda za a kewaya a ci abinci amma da kasan tabki haka sannan wa kudurin rasiyat da irin manya-manyan tukanan nan ba ɗaukar su ake aza ga murhu ba a a ƙafafu aka yi musu aka kafe su ga ƙasa to irin su ne suka yi wa annabi Sulaiman kudurin rasiyat tukane waɗanda suke kafafu a ƙasa imalu ala dawud shukra to shine ma'ana wa ya'maluna amalan dun zalik wa kunna lahum hafizin wa kunna mun zamo hafizin masu tsarewa lahum gare su wa kunna lahum hafizin mun zama masu tsarewa gare su ma'anan masu tsarewa aka ce in suka yi aikin Allah tabaraka wata'ala ya ce kuma za mu tsare su kasu ba su aikin kaga kenan suna aiki mu kuma muke controlling din su Allah tabaraka wataala ce muke controlling din su domin su aljannun in suka kwana suna aiki da safe in ba a hana su ba rushe shi za su yadda ka san yara na wasan kasa ka san yara yan aji tifar yashi sai ka ga sun zo su yi dan gida an yi kaza an yi kaza to da an ƙara wasan sai a sa kaza sai a buge sai a bashi to haka idan ba a hana su ba za su rusa duk abin da suka yi sai Allah ta'ala ya ce wa kunna lahum hafizin sannan kuma muka zama hafizina masu tsarewa lahum ga aikin da suka yi min an yufsidu dan kada su bata an yufsidu ma amilu abin da suka aikata la'annahum domin cewa su idza kanu idza farahu in suka kare min amalin daga aiki watan qabla al-layl gabanin dare afsaduhu za su lalata shi eh za su lalata shi illam yashtaghilu bi ghairi ko in ba su shagaltu da wani ba to wanda suka yi sai su lalata shi domin ba su son zauna ba aiki ba su son su zauna ba aiki in wanda suka kare ba a ba su wani ba to wanda suka yi shi za su rubuta to don haka sai Allah ta'ala ya ce wa kunna lahum hafizin sai muka tsare su wa ayyuba iznada ayyuba iznada rabbahu anni massani yaqur wa anta arhamur rahimin فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا ولسان العابدين وإذ إسماعيل وإبليس وذا الكفل كل من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين
an kissar annabi Dawud da annabi Sulaiman saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai shi gaba da kissanta mana kissar wani annabi daga annabawa shine annabi ayyub alaihi salam dama suratul anbiya ce muke ciki is watan surar da ke bada tarihin annabawa da kissoshin su amma fa mu tsaya mu kalla darussan da ke cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sai yake kissanta mana tarihin annabawa domin mu wa'aztu da abinda Allah ke mana wa'azi a ciki ba labari bane kadai mu sha mu watse kawai a'a darussa ne masu yawa a ciki Allah tabaraka wa ta'ala farko ya nuna mana girman annabawa da darajar su da matsayinsu sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karanta ma sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam watan tarihin annabawa don ya ƙara samun itmi'nani watan ƙarin ƙarfin zuciya linusabbita bihi fu'adak linusabbita bihi fu'adak haka Allah ta'ala ce don mu ƙarfafa zuciyarka zuciyarka ta saka ta ƙara samun ƙarfi shi yasa mu kuma abin da yasa ake karanta mana mu ji yadda annabawa suka rayu sannan mu ji yadda al'ummominsu suka yi muminansu mu ji yadda suka yi da yadda aka yi musu kafiransu mu ji yadda suka yi da yadda aka yi musu domin ya zama wa'azi gare mu Allah tabaraka ta'ala yana cewa wala qad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir mun hore al-qur'ani dan wa'azi to saboda haka Allah ta'ala ya kawo mana wannan kissa ta ayyuba yace wadhkur ka ambata ayyuba annabi ayyuba idnada lokacin da nada ya kira ubangiji tabaraka wa ta'ala lokacin da ya kira Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa anni masani yadur wa anta arhamur rahimin anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin yaushe ne na da rabbahu ya kira ubangijinsa lamma butuliya bi faqdi jami'i malihi lokacin da aka jarrabe shi da rashin dukiyarsa kaf da dukiya aka fara aka kwace dukiyar gaba ɗaya akwai lokacin da gobara ta taho ta cinye dabbobi ta cinye komi nashi ya kuma bai da kotis kuma mai kuɗi ne mai dukiya ne da yawa amma Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna ma iblis inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da sultan iblis kamar shi radiyallahu anhu ya kawo anan yace iblis lokacin da suka yi barambaran da ubangiji an koro shi daga sama to yakan je ya ji sirrin sama da abinda mala'iku suke ciki dan ba hana shi ba a lokacin to in ya in ya in ya hau sama sai ya ga mala'iku na ta shagaltuwa da rubuta hasanatu kyawawan ayyukan annabi ayyuba a lokacin to shine yake ce ma Allah kaga ayyuban nan da za ka bani dama kai ne watan duk wannan aikin da yake shigowa ana rubutawa sai ka ga ba shigowa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce na baka iko amma banda harshen sa da zuciyarsa na baka komai na baka komai nan Allah ke nuna ma iblis inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da hujja akan batar da su ko halakar da su to shikenan ana nan sai zo raba ba watan iblisai ƴaƴansa mataimakansa aiki yace to ga aiki ba za mu ana son za a halakar da ayyuba don aka bari a fara da dukiyarsa aka halakar da dukiya annabi ayyuba na nan daram daram bai tangada ba bai girgiza ba imani yace ai Allah ya bashi to menene dai ya karba me kaya ne ya karba abin su sai me mai kaya ya karbi abin sa sai me haka annabi ayyub ya ji sai shi dan ya ji zafi sai ya ji zafi sai ya ce shikenan bari a taba shi wajen yaya sai aka taba shi wajen yaya aka ce suna karatu suna karatu sai kawai gini ya faɗo musu gaba ɗaya da su da mai karanta da su gaba ɗaya suka halaka duk gaba ɗaya suka halaka shikenan ya ce ai ba komai mai kaya ne ya karba abinsa mai kaya ya karba abinsa to sai me yana tunanin annabi azu ya tangada ya tangada aka ce an haska mai daga hadrata ubangiji tabaraka wata'ala shedan ne yake yake son ya samu wata kafa kan shi don haka kai yadda don haka ya matsalan ba shi ba bai yadda ba annabi ayyuba bai yadda ba aka kare daga baya aka kai ga rayuwarsa aka kai ga rayuwarsa lafiya ma shi kenan ta kasa annabi ayyuba sai da ya kai ga watan ba mai iya kusantar ba mai iya kusantar sa in ba matarsa ba saboda duk inda jikin shi miki yake yi kuma yana wani Allahu akbar kaga wata jarrabawa in Allah ya so jarrabawa yana jarrabawa ta ko ina ya zama annabi ayyuba watan babu yadda za a yi ya ma zan keɓe a wani wuri keɓe a wani wuri matarsa ke koya da shi amma in ta je ta samu abinci ta kawo mishi sai ya tambaye ta sai ya mata interview abincin ne idan kika samu shi halal ne bai iya tashi ba sai an tada shi an bashi abinci amma sai ya tambaye abincin halal ne kaga shi dan najin zafi har yanzu da bai samu yadda yake so ba to har dai jarrabawa ta kai jarrabawa ran nan sai wasu daga makiya makiyan annabi ayuba sai suka taho sai suka rike mai maganganu irin na shammata shewa yace su auliya'ullahi ba su son shammatatul a'dai dariya keta ta makiya ba su so da haka zaka ji annabi haruna yace wala tushmit bil a'da kada ka dariyantar da makiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina neman tsari daga shamatatul a'da watan makiya su yi man dariya keta to wannan maganar da makiya suka yi na dariya keta ga annabi ayuba sai ya sa sai zuciyarsa sai ta buga tana bugawa sai roƙi Allah saboda an yi daidai lokaci yayi an ce ya shekara goma sha takwas an ce ya shekara goma sha biyu an ce ya shekara uku an dai faɗi shekaru da yawa ya yi cikin wannan jarrabawar ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ba ƴaƴa ba dukiya ba lafiya kowa ma ya kaurace masa turan nan ne to sai yake cewa watan yana kiran ubangiji an nema saniyar duru isna da rabbahu an nema saniyar duru ya ubangiji rashin lafiya ta same ni shi bai ce ni wani irin ladabi na annabi rayuwa bai ce fa ka warkar da ni ba a a rashin lafiya ta same ni don haka bai in baka ne ba zan ce ma ga yadda zaka yi ba in na ce ma ga yadda zaka yi na shiga gaban ka subhanallah bayin Allah kenan yace dibi dibi irin larbe annabi ayyuba bai ce ma Allah ga yadda zai sai da yake cewa anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin shi Allah ya san magana anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin ya ubangiji rashin lafiya ta same ni tsanani wa anta arhamur rahimin kai ne mafi jin kan duk wanda ya sifantu da jin kai ya ubangiji kai ne mafi jin kan masu jin kai kuma ce yayi za mu tsaya anan Allah ya karba mana don arhamur rahimin alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama akwai am
alhamdulillah Allah ya saka mana da alheri muna da kawani na kudade da aka yi kudu neman addu'a wannan shi za mu iya gabatar a yanzu saboda lokaci sauran awannin kuma gobe ma a kan insha Allah.
Allah ya mu wafaka abin suka aiko da sakonni da waɗanda aka karanta da waɗanda ba a karanta ba duka Allah ya san su masu bukatu ciki Allah biya musu bukatun su na alkhairi alfarma Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke neman kariya wanda Allah kare su ya kare mu gaba kida daga dukkan sharri ma'abucin sharri alfarma Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ubangiji halin da kasan mu take ciki Allah ka yayi mana halin da wannan jiha ta mu take ciki ubangiji dan daraja alqur'ani dan sarkin alqur'ani don annabin alqur'ani wanda ka saukar mu da alqur'ani don watan da aka saukar da alqur'ani ubangiji Allah Allah ka yayi mana wannan tashin hankali Allah ka yayi mana wannan musiba wannan kashe-kashe da ake yi da haramta ma manoma noma ubangiji Allah ka ɗaukake mana wannan musiba Allah ka ɗaukake mana wannan musiba Allah ka yaye mana waɗannan bala'uwa Allah ka yaye mana waɗannan bala'uwa Allah ka zaunar da jihar mu lafiya waɗannan mutane Allah ka yi mana maganin su ubangiji Allah ka yi mana maganin su duk wanda ke ba su taimako da dafa ba ubangiji Allah ka yi mana maganin sa Allah ka yi mana maganin sa kowane ne kowane ne ubangiji Allah ka yi mana maganin sa duk wanda ya zan sanadiyar al'umma su ki samun zaman lafiya lafiya duk wanda ya zama sanadiyyar al'umma ta zamo cikin tashin hankali Allah ka mana maganin sa ko su wane ne ko wane ne ko su wane ne Allah ka mana maganin sa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana alfarma Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a matsa da istighfari a matsa da istighfari a matsa da istighfari babu abin da zai yayi mana wannan sai istighfari mutu tuban mu Allah mu tuban mu Allah mu tuban mu Allah Allah ya karbi tuban mu da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين